أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida? sha shida ko? yau sha shida ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu da da da hudu arba'in hudu wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkawa idul fikihiyya lifahamin nususi shar'iyya littafi ne na babban malami abdulrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi ko a darasin da ya gabata mun karanta baiti na talatin da biyar da talatin da shida wa mithluhu al-mufradu idh yudafu fafham huditar rushda ma yudafu wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami' wato kullu shuruɗi wal mawani' tartafi' ko yawa wannan ka'idar muka karanta a cikin baitoci guda biyu cewa dukkan ainihin wato suna mufuradi idan aka yi idafa ɗinsa to shi ma yana fa'idantar da umumi ko yawa kamar wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith kaga bi ni'ima ba ni'ima guda ɗaya bace duk da cewa ni'ima mufurada ce amma an yi idafa ɗin ita ni'ima wato zuwa ga rabbika wannan sai ya nuna wa amma bi ni'mati rabbika amma game da dukkan ni'imomin ubangijinka fa haddith sannan mun karanta qa'idar al-hukmu la yatimmu shi hukunci baya cika hatta tajtami'u kullu shurut har sai an samu cikar dukkan sharuɗa sannan kuma ya zamanto babu wani mani'i da zai hana ainihin wato hukunci ya aiki ko wannan don ita muka yi ta kokarin fito da ma'anarta satin da ya gabata da aka za mu karanta baiti na 37 da 38 inda mala yace wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu ala al-amal wa yuf'alu al-ba'd min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iril ma'muri baitin yana cewa wa man ata bima alaihi min amal duk wanda ya kawo ko ya yi abin da yake kansa na aiki an ɗora masa wani aiki sai kuma ya yi wannan aikin ƙadis ta haƙƙa malahu alal amal dukkan abin da aka ce za a bashi a kan wannan aikin to ya cancance shi aka ce ka yi abu kaza za a baka kaza sai ka yi wannan abin yadda ya kamata to ka cancanci a baka abin da aka ce za a baka in ka yi wannan aiki ina fata gane shine ma'ana wa man ata bima alaihi min amal duk wanda ya aikata abin da aka dora masa na aiki aka ce kai sallah biyar kullun ko kai azumin watan ramadan daga farkonsa zuwa ƙarshe man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi to sai zamanto sumta ramadan walaka iman ko wa sum tahtisaban ka kuma yi azumin nan kana da imani kuma kayi dan neman lada to kaga za a baka me waccan gafara din gufira gufira laka ma taqaddama min dhanbika to shine kaidar kaida ta fito duk da zai mana bayani da kuma misalai akan ta baiti na biyu ke cewa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri ana iya aikata wani bangare daga cikin abin da aka umarce ka in shakka fi'ilu sa'iril ma'amuri idan aikata sauran abubuwan da aka umarce kan sun gagare ka an ce ka yi sallah asali a tsaye ba ka da lafiya sai ka zauna shikenan ko shine ma'ana wa yufa'alul ba'du ba za ka ce to tunda kai ba za ka iya yi a tsaye ba kafa ba za a yi sallah ba kenan gaba daya a'a ka'idar musulunci shine yuf'alul ba'd ana iya yin wani bangare min al-ma'muri cikin abin da aka umarce ka in shakka fi'lu sa'iril ma'muri ko aka rubuta jarabawa guda biyar aka ce ansa all sai ka duba har gaskiya uku zaka iya amsa to kuma gashi an ce ansa all shikenan sai ka fasa sai ka dawo da bukulet ɗinka ka ce kai abin nan an gane ko an ce ka aikata abin da aka umarce ka sai ba za ka iya ba sai ka yi wanda za ka iya an gane za mu ji bayani akan wannan ka'idoji guda biyu wa hadhihi qa'idatun sharifatun kabiratul fawaidi mala yace wannan ka'ida ta farko wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu ala al-amal to wannan ƙa'ida sharifatun gaskiya ƙa'ida ce maɗaukakiya kathiratul fawa'idi kuma tana da fa'idoji masu tarin yawa wa ma'ana ha wai ma'anar wannan ƙa'ida anna shay'al murattabu ala shay'in akhara wai dukan abin da aka tsara shi akan wani abin to la yastahiqqu ma rutiba ala amalihi hatta yaf'ala kullahu to abinda aka tsara akan aikata shi din to ba zai cancanci abinda aka ce za a bashi ba har sai ya aikata shi duka anna shay'al murattabu abu ne aka tsara shi aka ce a yi shi akan kaza an gane ko ashai almurattabu abinda aka tsara shi ala shay'in akhar akan wani abun to shi abinda aka tsara shi akan wani abu la yastahiqu ma rutiba ala amali abinda aka tsara shi aka tsara akan aikata shi din to ba zai cancanci abinda aka ce wanda yayi wannan abun ko ainihin in an yi abun a ba da shi ba hatta ya fa'ala kullahu har sai yayi abun duka wa in fa'ala ba'dahu sai aka ce zai ba mu misali zai ba mu misalai da yawa wanda ka'idar za ta fito sai aka zo aka nuna maka bangon nan sai aka ce rushe shi tun daga samansa har ƙasa ba a son ganin shi ka rushe shi in ka rushe za a baka dubu goma da ka zo kana ta rushewa kana ta rushewa da ka zo ka yi kashi biyu bisa uku sai ka ce gaskiya ka gaji to mun ɗauki ka'idar da farko da ka zo sai ka fara tun daga farko sai ka sauke shi har ƙasa ka yi abin da aka umarce ka ka cancanci mai biya dubu goma an fahimta to idan da aka ce ka rushe shi duka sai ka yi rabi ko ka yi biyu bisa uku ka ce kai ba za ka iya ba ka gaji to yanzu ba za a ce a to shikenan sai ka je mu nemo wani ya karasa to ni kuma aikin da na yi fatin safa ina ta yi na yi kashi biyu bisa uku a cewa nan kuma shi ke na yi cewa muka yi ka sauke shi duka a wannan ka ba ka'ida bace ta musulunci sai a duba kashi uku ya yi kashi biyu nawa za a bashi a cikin dubu goma dubu shida da wasu yan abubuwa a sama ko to sai a bashi sai kuma a nemo wani shi kuma sai ya karasa kashi ɗayan sai a bashi cikon kuɗin kun fahimci wannan ka'idar to shine yake cewa in fa'ala ba'dahu idan kuma mutum ya yi wani ɓangare fa ba duka ba cikin abin da aka ce ya yi ɗin sai ya yi wani ɓangare to istahaqqa ya cancanci bi ƙadarihi a ba shi gwargwadon abin da ya aikata ɗin ba za a ba shi duka mutum da ya kasa yi duka amma iya abin da ya yi ɗin sai a ba shi haƙƙinsa iya nan wa ya ala hadha masailu akwai mas'aloli da yawa da za su fita daga wannan ƙa'ida ɗin minha daga cikin ƙa'idojin da za ka iya fitarwa a wannan ƙa'ida ta wa man a tabi ma alaihi min amal kadis ta haƙƙa malahu alal amal kaga dai za ka fitar da ƙa'idar al'ijara za ka fitar da ijara wal ju'ala za ka fitar da ju'uli ju'ala al'ijara da al-ju'ala sun ce kusan abu ɗaya ne amma akwai bambanci al'ijaratu kwadago a sa ka aiki a biya ka an gane ko waljuala shi ma haka a sa ka aiki a biya ka to me bambanci tsakanin suka ce akwai bambanci shi ju'ala inna hal ijara ita ma ijara din ce alaman fa'atin a sa ka wani aiki ko a sa ka yin wani abu wanda amfanin abin da aka sa ka ɗin maznunun husuluhu samuwar amfanin zato ake za a iya samu ba lalle a samu ba kawan misali ya ce waye abin hawa na aka sace waye zai je nemo mun shi ni kuma zan bashi kaza lalle ne a samu na'am a iya kuma me sai wani ya ce shi ya san yawancin wayan da aka in an sassace abubuwan hawa ga gurin da ake kai su zai jaraba da ya je kuma sai sa'a sai ya samo shi wannan kaga ju'uli kenan an gane ko ko kuma waye zai tona min rijiya a nan har sai ya tadda ruwa lalle ne a samu ruwa na'am to wannan shi ake kira ju'uli an gane ko shi kuma ijara shi kuma saɓanin wannan ne shi sa suka ce akwai ɗan bambance-bambance tsakanin ju'uli da ijara suka ce shi ju'uli yana iya inganta ne ma'a mu'ayyanin wa gairi mu'ayyan abinda aka ayyana da wanda ba a ayyana shi duk ana iya yin ju'uli a kansa kenan ju'uli yana iya zama ijara yana iya zama ba ijara ba an gane ko yawa shi ju'uli yana inganta ne a abin da an ayyana shi ko abin da ba a ayyana shi ba shi ita kuma ijara ina so bambanta muku tsakaninsu ita kuma ijara ba a yin ta sai ga abin da an ayyana shi yanzu kaga da kace waye a je a nemo min bawana da ya bata zan ba da kaza a ina za a nemo shi ba a ayyana jiha din ba kawai mutum lalibe zai ta yi kudu ya arewa ya gaba zai yamma ya can ya can kila in ya dawo bai samu ba wani abu da za a yi masa kaga yana da bambanci da wanda na ce sare min wannan katangar har zuwa kasan biyaka yanzu kaga abin da na sa shi ɗin wani abu ne ayyananne ga shi an sani shi ko ju'uli ana iya yin sa ga abin da yake ba ayyananne ba yanzu misali in ce nitsa cikin ruwan nan ka kawo min kifi zan ba kaza a daidai wani guri kifin yake da da ya nitsa zai sa hannu ya ɗauko shi to shi sa suka ce shi ju'uli ya fi faɗi ana yana iya zama ijara yana kuma wuce ijara domin ana yinsa yana inganta ne a abin da yake ayyananne da wanda ba ayyananne ba da wanda aka ayyana da wanda ba a ayyana shi ba shi yana iya shiga cikin fadin ji'uli amma ita ijara ba ta inganta sai ga abu ayyananne ko kuma wata jiha ayyananniya ko wani aiki takamaimai ayyananne to anan ake yin ijara an ji bambanci na farko bambanci na biyu suka ce tasihul ju'ala ala amalin ma'lum aw majhul ita ju'ala ana iya yin ta ga wani aiki sananne da kuma wanda ba sananne ba misali zaka iya cewa akwai wani aiki da nake so za a yi min a guri kaza su waye za su yi muka je zan nuna musu aikin wato aikin in aka yi shi zan ba da kaza a yanzu ba a je wajen ba ba san wani irin aiki ba kuma bai faɗa ba bai ayyana cewa ga aikin da za a yi ba da haka ita ju'ala ana iya yin yarjejeniya kawai ya ce wani aiki nake so a yi min suwaye za su yi a ce a gamu nan ya hajj sai a tashi a bi shi ya faɗa aikin bai faɗa ba ju'ala kenan to ita ijara sai an tambayi wani aiki ne a ina ne ya abun yake sai kun je kun gani sai ka yarda sun yarda su wanda za su yi aikin nan gurin nake so a yi min a haka foundation a mai zurfin kaza shikenan kaga ya zama mai ijara ina fata an gane to wannan yana daga cikin bambanci tsakanin ijara da ju'ala suka ce shi kuma ju'ala aqadun ja'izun ghairu lazim wata yarjejeniya ce ya halatta a yi ta amma ba dole ba ce kana iya ka fara ka ce kai na fasa ba zan yi ba shi ma wanda ya sa ka aikin yana iya ya ka fara ce kai wani an fasa aikin nan amma suka ce ita ijara ba a iya warware ta sai da yadda bangarorin guda biyu ba za ka fara ba sai inda kai da wanda ya sa ka duk kun yadda a fasa Allah ya sa kuna gane bambancin kun gane wani bambanci na ju'ala da ijara anan menene shi gairu lazim to ita kuma ijara aqadun jaizun kuma lazimun lazimi ne kuma ba a warware shi sai da yaddar ɗarafain bangarorin guda biyu kun gane wannan wannan abin din sannan suka ce ita ju'ala haƙƙin wanda ya yi ta yana cancanta ne bayan ya gama ita ku ijara ana iya baka part payment ana iya ma baka kudinka a ce ga kaza za ka yi mana eh zan yi insha Allah ya haji an san baka da wasa kuma ba za ka yi abin nan ba sai ce ga kudinka ma an gane ko sannan ana iya bayan ka gama aikin kuma a ce to amma fa ba yanzu za a baka kudin ba sai karshen sati ina fata an gane ha yanzu ma'aikatan gwamnati ba suna yin kwadagonsu ba amma da yaushe ake biyan su karshen wata to kaga ju'ala ba a yin ta haka ita ju'ala dama ita ka'idar ta dama sai karshen watan ya kamata a baka ina fata an gane kaga ita ju'ala sai mutum ya gama aikin sa tsab ya gama sai a bashi ladan sa ita ko ijara ana iya baka ladan kan ka fara aikin ana iya bayan ka gama aikin ma a jinkirta ba a baka kuɗin ba da wuri sai suka ce abu na biyar dai ita ju'ala ta fi faɗin ma'ana sama da ijara domin ita ju'ala ana iya yin ta a ayyukan ɗa'a yanzu ka tso ka ce mahaifinka ya tsufa ba zai iya zuwa aikin haji ba ko ya rasu bai yi aikin haji ba yanzu kana so ka samu wanda zai yi masa aikin hajin a biya shi wannan menene ju'ala ne sai wani ya zo ka je kai masa aikin haji ko kiran ko tamatu'i ko ifradi in ka dawo ko kuma akan kuɗi kaza to wannan kaga shi ju'ala ne wanda ita kuma ijara ba ta shigowa nan shi yasa suka ce ju'ala ta fi faɗin ma'ana fiye da ijara abin da yasa ne wannan bayanin saboda duk kusan suna haɗewa juna wanda in ba a yi wannan bayanin ba in na zo fassara ma za ka ji sai dai in ce ma ijara in ce ju'ala to amma akalla dai ko kaji na ce ijara ban fassara ma'anarta ba ko ju'ala din ka dai ji ma'anoninsu kuma kaji bambancin da ke tsakaninsu fafo ma'ana dai wannan ka'ida da muke karantawa ta talatin da bakwai mala ya ce akwai matsaloli da za a iya fitarwa a ƙarƙashinta daga ciki za ka iya fitar da matsalar ijara kenan wa man ata bi ma alaihi min amal kasa mutum ijara yayi ta gabaki daya to kaga qaddis ta haqqa malahu alal amal an fahimta yawa wal ju'ala haka ita ma ju'ala ka sa mutum ju'ala kuma yayi ta yanda kake so sai ka bashi haƙƙinsa la yastahiqqul mujaru al ujra wanda aka ɗauke shi kwadago baya cancantar ladan kwadagon walal maj'ulu lahul ju'alata haka wanda aka yi ju'uli da shi baya cancantar ladan ju'ulinsa hatta yastawfiyal mustajirun naf'a har sai shi wanda ya sa aikin ya samu cikakken amfani na wannan aikin da ya sa wa hatta ya fa'ala al-maj'ulu lahu al-amala har sai shi wanda ya sanya a yi masa ju'ulin nan ya ko kuma wanda al-maj'ulu lahu al-amala hatta ya fa'ala al-maj'ulu lahu har sai wanda aka sanya masa ju'ulin nan ya aikata al-amala wannan aikin kun fahimci wannan wa kadhalika sa'iru shuruɗi haka ma ragowar sharuɗa allati fil bai'i wanda ke cikin ciniki yanzu misali ka ɗauki hadithin Jabir yace wata rana yana tafiya akan raƙuminsa sai raƙumin nasa yayi me sai ya gaza ya gaji ya ki tafi ya ki gaba ya ki baya har annabi ya cin masa sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace ya yace wallahi yayi jakin ya ki gaba ya ki baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dake shi kawai sai raƙumi ya warware jabir da kansa ya ce ya dinga yin wata tafiya da bai taɓa yin irin wannan tafiyar ba shi raƙumin kaga raƙumi ya, ya dawo daidai kenan sai annabi ya ce siyan min da shi sai ya ce to nawa zaka siya ya ce na siya kaza sai ya ce ya rasulullah a ƙara ya ce haka dai siyan min haka ya ce na siyar maka amma ba zan baka ba sai ya kai ni gida an fahimta ko wannan sharaɗi ne ya a cikin me ciniki kun gane wannika haka kuma sa'iru shuruɗin latifil bai'i wannika da haka ma sauran sharuɗan da suke cikin ciniki wannika da aure idan sharuɗan sun cika sai ainihin wato haƙƙin ya zamto an ba mutum cikakke wani hawihi ma da makamancin haka kenan la yastahiqqul mu'awadul iwada wanda aka yi musanya da shi baya cancantar abin da ya musanya hatta ya fi har sai ya cika bi jami'i shuruɗi dukkan sharuɗa na fata gane sai ya cika dukkan sharuɗa wa mimma yadkhulu fi hadhihi alqa'ida mala yace daga cikin abin da zai shiga fadin wannan qa'ida jami'il ibadat dukkan ibadu za su shiga cikin wannan qa'idar in ka yi su cikakku a baka lada cikakke in baka yi cikakke ba to kuma sai a kalli niyyarka niyyar ta sa a baka yanzu wanda ya yi nafila a tsaye da wanda ya yi a zaune ladan su ɗaya? wa huwa shine anna la'amila ma'aikaci la yastahiqqu ma rutiba alaiha ba zai cancanci abin da aka tsara akan wannan aikin ba min thawabil kamil na samun lada cikakke hatta ya fa'alaha kamilatan har sai yayi wannan aikin cikakke idan ibada ce mutum yayi ta cikakkiya sai a bashi lada cikakke wa in fa'ala al-ibadata idan mutum ya aikata wata ibada wa lam yukmilha amma bai cika ta ba istahaqqa min thawabi ya cancanci lada bi kadari ma fa'ala gurgurdan abin da ya aikata saboda ka'idar wa man ata bi ma alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu min ala al amal ka'ida ta fito ka'ida ta biyu ce wa yuf'alu al ba'd ana iya yin rabi ko fiye da rabi ko wani bangare da minal ma'amuri na abin da aka umarci mutum in shakka fi'ilu sa'iril ma'amur a lokacin da aiwatar da sauran abubuwan da aka umarci mutum din suka gagare shi malai ce idza umira al-abdu bi amrin wajibin aw mustahabbin idan aka umarci bawa da wani umarni na wajibi ko na mustahabbi fa imma an ya kadira alaihi kullahu to ba wannan zaka samu ko dai ya zamto zai iya abin da aka umarce shi duka wa imma an ya ajiza anhu kulla ko kuma ba zai iya ba duka wa imma an ya kadira ala ba'dihi wa ya ajiza an ba'di ko kuma zai iya wani bangaren ba zai iya wani bangaren ba ai da abin da aka umarce ka ɗayan ukun nan ne ko ko dai an umarce ka abin nan da aka umarce ka zaka iya shi ga baki ɗaya ko kuma ba za ka iya shi ba duka ko kuma za ka iya ba duka ba fa in ƙadara alaihi kulla idan abin da aka umarci mutum zai iya yinsa duka fa'alahu kullahu sai ya yi duka wa ina ajaza anhu kullahu idan kuma mutum ya gaza yi ya kasa yi duka saƙaɓa anhu kullahu to gabaki wato sakata anhu kulluhu duka aikin ko abin da aka umarce shi ya saraya a kansa ina fata an gane wa amma thawabuhu to ladan fa an sa mutun yayi abu ba da gangan ba kawai ba zai iya ba sai bai yi ba to rashin yin an ce yanzu wannan umarnin ya faɗi a kansa to zai samu lada sai ma ya ce wa amma thawabuhu wa ajruhu amma game da sakamakonsa da ladansa fa in kana lahu niyyatun jazimatun idan ya kasance yana da niyya yankakkiya annahu akan cewa law qadara alaihi da yana da ya sami ikon yi la fa'alahu da yayi fa ajruhu ala qadari niyyati to za a bashi ladan gwargwadon niyyarsa yanzu ka duba hadithin wayanda aka fita yaki ba tare da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin madina akwai wasu mutane amma babu wata kwaramniya da wata wahala da za ku sha ba wani kwari ko wata zaza da za ku shiga face suna tare da ku a cikin lada sharaku illa sharakukum fil ajri manzo Allah ce sai sun yi tarayya da ku a cikin lada habasahumul uzuru sai manzo Allah ce wani uzuri ne ya tsare su a wata ruwayar habasahumul maradu rashin lafiya ce ta hana su zuwa mutum kaga kenan Allah ta'ala ya gamsu cewa inda suna lafiya kalau ba za a fita yaƙi tare da annabi su su zauna a gida ba an gane to kaga kenan yanzu an ce hayyi alal jihad sai mutum ya zama ba shi da lafiyar da zai je jihadin wannan yasa bai je ba an fahimta yawwa to yanzu sai zamto rashin zuwan nasa tun da yana da niyyar da yana lafiya kalau da shi za a je to za a ba shi lada gwargwadon niyyarsa wa in lam yakul lahu niyyatun in ko ba shi da wata niyya dama rashin niyya ya tadda rashin lafiya to lam yakul lahu shay kaga shikenan ba wani lada da zai samu ko kalau yake dama ba yi zai ba to sai kuma rashin lafiya ta zo ku a zahiri za ku ga kamar rashin lafiya ce ta hana shi yin abin nan ku ko da kalau yake ba yi zai ba to a wajen Allah ba shi da lada wa ina ajaza an ba'd al ma'muri bihi idan kuma mutum ya kasa yin wani daga cikin abin da aka umarce shi da shi an umarce shi da yin abu sai ya iya wani ya kasa yin wani wa qadara ala baqihi amma ya iya yin ragowar to fa'ala ma ya qadiru alaihi min sai ya aikata abin da ya samu ikon yi na wannan abin da aka umarce shi wa saqata anhu ma lam yaqdir alai abinda kuma ba zai iya din ba yanzu ya saraya ya fadi a kansa li qawlihi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin idan na umarce ku fa tu minhu mastata'tum to ku aikata abinda na umarce ku gwargwadon ikon ku an gane ko idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani umarni na ce ayi kaza ko ayi kaza ko ayi kaza to ku aikata wannan abun gwargwadon yanda za ku iya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 7288 haka Imam Muslim a hadithi na 1337 hadithin abi huraira mithlu an yakuna indahu ma misali an yakuna indahu ma'un qalilun mutum ya zamto yana da ruwa amma ruwan nan dan kadan ne la yakfi li taharati ba zai ishe shi alwala ba fa innahu yasta'miluhu yasta'miluhu fi ma yakfi to zai yi amfani da wannan ruwan iya inda zai isa wa ya tayammamu anil baki sai ya taimama a ragowar inda bai isa din ba gashi yana da ruwan alwala ai kaida ce in mutum zai sallah ya alwala ko ayu allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ai umarni ne ko to da yazo sai ya zamto ruwan da yake da shi iya inda zai tsaya masa zai tsaya ne a ainihin wato wasu gabobi na alwala ko na wanka to yanzu sai ya wanke gabobin da iya inda ruwan zai tsaya inda kuma ruwan ya gaza sai ya taimama kaga fa'tu minhu mastata'tu wa in ajaza an gasli ba'd a'dha'ihi idan ya kasa ya gaza wanke wata gaba cikin gabobinsa li'afatin saboda wata rashin lafiya gasala ma ya kadiru alaihi minha sai ya wanke gabar da yake da ikon wankewa a gabobinsa ga ruwan zai ishe shi yana da wadataccen ruwa amma fa yana da wata larura a wata gaba cikin gabobinsa ba zai iya taba ruwa wato ba zai iya sa ruwa a wata gaba cikin gabobinsa ba to inda yake zai iya sa ruwan sai ya wanke inda ba zai iya din ba shikenan wannan ya fadi wa saqata ma ajaza anhu inda ya gaza din ya kasa ya saraya ya fadi a kansa wa in ajaza anis salati qa'ima duk dai a karkashin wannan ka'ida idan mutum ya kasa yin sallah a tsaye saboda yana ganin jiri ko saboda rashin lafiya salla qa'idan sai ya salla me a zaune fa in ajaza in ya kasa yi a zaune fa salla muttaji'an sai ya salla a kwance wa in qadara an yusalliya ba'da salati qa'ima in kuma ya zamto a'a zai iya yin wani bangare na sallar a tsaye wa ajaza anil qiyam fi ba'dha amma ba zai iya ragowar a tsaye ba kama fi ma ya kadiru alai to zai tsaya ya sallar a iya inda yake da ikon wasa katsa ma a jaza anhu inda kuma ya gaza din ya sarai a kansa ba zai ce to tunda shi dai gaskiya raka a hudu ce ba zai iya duka zai iya biyu a tsaye to yanzu a ka'ida ba zai ce duka kawai a ganshi ya nada kafarsa yayi a zaune ya ya ce ai shi ba zai iya yi duka ba to yanzu abinda ba za ka iya yi duka ba ai bai kamata ka bar shi duka ba sai ka iya raka'a biyu zaka iya yi a tsaye to yi raka'a biyu a tsaye raka'a biyun kuma da suka rage sai ka yi su a zaune jikinka bai yi kwari ba da zai iya ɗau kafafuwanka su ɗauke ka ka yi raka'a hudun to sai ka yi biyun farko a tsayen da su zaka iya biyun kuma da ba zaka iya ba sai ka zauna duk a ƙarƙashin wannan ka'ida ta wa yuf'alul ba'd min al ma'muri an gane wa kadhalika haka malam yake cewa fi zakati al fitr zakafu da kai shi ma da yawa mutane za ga wani yana da mata ɗaya da ya'ya biyar gashi abin da yake da shi iya da shi da mata kawai zai iya fitar wa zakka sai ce shi da iko yanzu kaga kamata ya yi su su nawa ne kenan su bakwai gashi ga matarsa ga yayansa guda biyar kuma abin da yake da shi in ya cire abincinsa na ranar to iya mutum biyu kawai zai iya cire wa zakatul fitr sai ya cire musu an gane ko su kuma ragowa da ya kaza da ba shi da iko fa saqata anil baqin saqatat anil baqin zakatul fitr ta fadi daga kan ragowar ka san bana an yi ta fatawoyi akan zakatul fitr din nan mutane sun yi ta tambaya mutum kawai sai dan nemo wata kwana sai ya labe yanzu akwai wanda ya ce da na tasa shi a gaba ya ce wallahi akar makalla habbuhun shinkafa wanda ban huda ba ina nan da shi na ce yanzu saboda Allah ba ka ji tsoron Allah ba mutane yanzu wani yana neman dan kofi ɗaya ko kofi biyu da zai dafa ya ci da sallah ya tafi idi babu an ce kai kaɗan san masa Allah ya yi maka wannan wadatar isa na gaya ma talauci kawai kiran za ake ina gaya maka ya ce mutane suke ta jawo kansu kuma shi kenan ga ta nan ko da wadata sai ga mutum ga wadata amma matsiyaci ne ina ba ta an gane duk wannan ihun da ake ta yi waye ta na na Aisha ce ta sai su yi wata biyu cikin na uku ba su dore girki ba shi kansa dan yaya tata da take bashi labari yace umma to me abincin me kuke ci tace dabino da ruwa wata biyu fa yanzu ka dauka gidanka a ce wata biyu ana cin garin kwaki ai shine ba a dora sha wuta ko da safe da rana da daddare wata biyu garin kwaki kawai ake ci a cikinsu akwai wanda yake da kaya kwaya ɗaya tak sai annabi ya lura da an idar da sallah kawai sai a ga wuf ya tashi ya tafi wata ran sai annabi ya tsaye da shi bayan ya tsaya sai ce bawan Allah wai saurin me kake sai ya ce ya ma'aikin Allah wani sirri ne na gidana wannan mayafin da ka gani a jikina shi yarin muke da matata ita can wanda take take dan rufe jikinta ba zai ishe ta sallah ba sai na koma sai in cire wannan sai in bata ita kuma sai ta yi sallah ita kuma mace tana can tana ta jira ta san normally lokacin sallah yayi kuma an idar kuma bata ganshi ba daga baya sai yazo tace aka zauna sai ce ai ai ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da ni ya tambaye ni shine ne mai bayani tace kai mai bayanin me awa shi yarin din mayafi da muke tace wato ƙara Allah ka kaiwa manzansa ko kaji yanzu ƙarar Allah ka kaiwa manzansa ko la in shakartum la azidan naku mu gode wa Allah Allah mun gode wafin nafaqati liman tajibu nafaqatuhu haka a wajen babin ciyarwa ga wanda ciyar da shi ya wajaba a kanka to farko yuqaddimu nafsahu sai ya fara gabatar da kansa mutum ne ga matarsa ga 'ya'yansa ga shi kuma abincin iya na mutum ɗaya ne wala ba
wanda ya farauni na'am
wanda ya farauni
wanda ya fi rauni kaga ce ayi yuqaddimu nafsahu me nemowa in shi ma ya zama tobe abin nan ba shi ma sai a nemo shi ko ai shi shine dama su shi ya kamata ya ce ya sami energy zai je ya fafutuka ya samo na ragowar amma dama yana da ulcer chronic ya ba- ya bayar aka cinye shi kuma kaga waye zai iya zuwa ƴaƴan ne za su iya zuwa su nemo shi ya ci ko matar kun fahim- kun fahimci fiƙo da aka ga abinci wato akwai wanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka to sai ya zama na kuma abin da za ka ciyar da su ɗin ba ka da wanda zai wadace su duka to ya za a yi yanzu ciyarwar ta faɗi a kanka gaba ɗaya kaga wa yi fa'alul ba'adu minal ma'amuri yanzu sai ka ciyar da wasu wasu kuma su yi haƙuri kafin ka je kuma ka sake nemowa to ya za a yi sai ce yuqaddimu nafsahu ya fara gabatar da kansa shi ya ci tukun to in kuma banda shi za a iya samun na wani fasi yace thummal aqrabu sai a duba waye yafi kusa wajen wajibcin ciyarwa matarsa ce ko ƴaƴansa ko iyayensa na'am matarsa ƴaƴansa iyayensa wa zai kaddamar Na'am. iyayen zai fara gabatarwa su yanzu ciyar da su daga baya hau kansa ko kuma dama can a kansa yake waye dama can asali ci da shi yake kansa ita zai fara ba thummal aqrabu fal aqrabu haka zai tabi sai ga kuma a to banda ita din ma wani ma zai iya shigowa sai kuma ya duba fal aqrabu sai kuma wa wa fa'alul hajji haka ma a ayyukan hajji yaf'alu ma yaqdiru alaihi minha sai ya aikata abin da yake da ikon yi daga cikin ayyukan hajji abubuwan da ake a aikin hajji suna da yawa ba zai iya yi duka ba to sai ya iya wa'anda zai iya yi wa yastaniba fil baqi sai ya sa na'ibi sai ya na'ibantar a ragowar ya iya ya da kyar an iya kai shi guri kaza yayi yayi kaza yayi kaza amma jifan nan ba zai iya zuwa guda sai kenan sai a sa wani ya je ya masa na'am Mm. to wanne fal'akarar na'am
akwai iyaye akwai yaya na'am mu nan gaba
na'am mu ma ganin mu ake muna da tsaye wata cewa a wasu wurare na'am tunda mu kan tunaninmu da ilimin mu bai kai ba na'am karasa mana tsaro laki da
to kagan ka duba akwai akwai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya ce indi dinaro ya ce ina da dinare guda ɗaya tak ya ce ciyar da kanka ya ce indi akhar ya ce ciyar da matarka ya ce indi akhar ya ce ciyar da 'ya'yanka indi akhar ya ce to ka duba wane ne kuma mafi kusanci ya ce indi akhar ya ce sannan mafi kusanci ya ce indi akar ya ce to kai kafa sanin kuma yadda za ka yi da shi saboda asali wanda ke- nauyin da ke kanka shine na matakka shine asali ya'yan su ma da rasa ne daga baya suka zo. ko ita ce aka wajabta maka ci da ita domin ita su kansu iyayen ai sai an kai wata mustawa asali shi ma can iyayenka ai akwai mahaifanka shine yake kula da gidanku kai kuma yanzu da kai aure sai ka kula da naka gidan inda za ka kai ɗauki sai inda shi mahaifi ya gaza Allahumma sai dai kuma a babin ihsani amma a babin wajabci yana harkokinsa yana kula da gida yana rike da mahaif- mahaifanka matan da sauran yaran gida duk yana kula da su shikenan kawai sai dai neman tabarruki neman albarka an fahimta shine fiqhun dan kan mutum ya ji magana ta dan wani bambara kwai ko yawa shi aka duba shi yasa aka fifita wannan sannan wannan sannan wannan amin amin Harin na gane wani karatu. Wannan magana da Allah yake cewa walidan insani hamar ummu uban ya rasu ga uwa kuma wajen bangaren wajen da ya wajibi ne ka ji iyayenka.
mm To ya za ka bar matar gaba ba mahaifiyarsa mahaifiyar da matar kuma.
eh ai haƙƙin ne mataki mataki farko ma ba ga mace ita ma tana ta hamma ba aka ce shi ya ci ko ai ta bahaushe duk so so ne amma san kai san kai yafi ko ah ba ka ganin ko addu'a an ka tashi sai ka ce rabbi gifirli sai kuma wa wali walidayya wali man da khala bai ce mu'mina ina amfanin baɗi ba rai to ihsani daban ai yawa shi babun ihsani ai daban babun wajabci shi kuma daban muna magana ne akan wajabci amma a babun ihsani ai kaga dama kira daban-daban yazo akan yiwa iyaye ihsani da sauransu yau ai ba ba a fatan dai ya zama abin da sai iya naka da ita eh tunda a- in in ma ta yi murna ai ƴaƴanta su ma suna makale akan kwana su ma suna cikin abin nan tunda ka ci ka bata ƴaƴan su kuma fa to shi sa za ka ga shi sa wata rana shi sa za ka ga wani lokaci isar ne yake sa kai ka hakura ka bata ko ita ta hakura ta bawa ƴaƴan an gane ko isar ne ko kuma ka hakura ita ma ta hakura ƴaƴan su hakura ka ba mahaifanka isar ne babi ne na fifitawa ithar yanzu wata rana wata mata ta shigo wajen nana Aisha radiyallahu anha tana neman taimako ko sadaka nana Aisha ta ce ba komai a gidan sai dabino kwaya biyu ko kwaya uku a wata ruwaya kwaya uku tana dauke da 'ya'yanta guda biyu ana miko mata sai ta ba wannan kwaya daya sai ta ba wannan kwaya daya kankace mai ta ɓara ƙwayan ɗayan ta ci wannan ha ya cinye nasa ya yi haka umma wannan ma ya cinye ya ce umma sai ta sake tsaga wannan ƙwaya ɗayan sai ta ba wannan rabi sai ta ba wannan rabi shi ne abin ya ba na na aisha ya birge ta annabi na shigowa ta ce kaji wace baiwa allah an fahimta ko to kaga duk wannan babi ne na wani lokaci ithar an fahimta Mm. wa af'alul hajji haka ayyukan hajji a, to mun karanta nan ko to sai baiti na ba- yanzu wannan shi ma ainihin wato wa yuf'alul ba'du min al ma'a- min al ma'muri shi ma wannan baitin ya fito ko to sai baiti na 39 to baya wa yaslanibu to wa kadhalika maratibul am haka ne wa kadhalika al maratibul amri bil ma'ruf haka ma matakai na ha- umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da kuma hana munkari shi ma waɗannan ana bin wannan matakan in zaka iya umarnin duka sai kai in zaka iya hanawar duka sai kai awwalu habil yadi kaga shi kansa hana munkari farko sai aka ce kai amfani da hannu thumma bil lisan sannan da harshe thumma bil qalbi sannan da zuciya to sai zama ba za ka iya da hannu ba sai ka ce to kai bala ma kai ba duka tunda ba za ka iya tankwabewa ko ka kwace ko kai duka ko ka hana ba a'a sai aka ce ka tafi mataki na biyu saboda wayu fa'alul ba'd min al ma'muri ay man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi shine asali ai sai aka ce fa illam yastati saboda akwai rashin istida'a sai aka ce fa bi lisanihi mutun ya hana da harshe nasiha ya wa'azi fa in lam yastati in kuma ba zai iya ba fa sai annabi ya ce fa bi qalbihi sai mutum ya ki abin a zuciyarsa bal jami'ul ibadat yace bal ma dukkan ibadu da kake kallo dakhilatun duk suna iya shiga tahta hadhihi alqaida karkashin wannan kaida idza ajaza an ba'dha idan mutum ya gaza wani bangare na wata ibada da aka sa shi yayi fa'ala ma ya kadiru alaihi minha sai ya aikata abin da yake da ikon yi na wannan ibadar illa fi sawmi amma banda azumi shi azumi ba rabi karka ce eh to zan iya yi a karmakalla zan iya yi zuwa karfe hudu sai a ce a ba azumi a kanka sai dai a neman maka wata fatawar da babu amma shi azumi babu ba'am sai dai ko kai duka ko ka bashi duka shi yasa sai malam ce illa fi sawmi wa nahwi sai dai kaman azumi da ire da makamancin sa mimma laysa ba'dahu ibada daga cikin irin abin da rabin sa ba ibada bane ko wani bangare nasa ba ibada bane sai in an yi shi duka fa innahu idza qadara ala sawmi nisfin nahar domin shi azumi idan mutum zai iya yin azumin rabin yini duna baqihi amma banda ragowar yinin ba zai iya karasa shi ba lam yu'mar bil imsak to ba a umarce shi da ya kame bakinsa ba ila nisfin ila- ila nisfin nahar har zuwa rabin yini ba a umarce shi da yin haka ba li'anna al ibadata majmu'atu a majmu'atul yawm an gane ko domin ita wannan ibada ta ainihin wato azumi majmu'atul yawm wato tattararriya ce a wunin gaba daya ake so a yi la ba'dahu ba wani bangare na yinin ba wallahu a'lam an gane in azumi ne sai dai mutum ba zai iya dauka tun daga asuba ketowar alfujr har zuwa faduwar rana ba to idan rashin lafiya ne dama an ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra shikenan sai ya aje in ya warke sai ya rama idan kuma larura ce wadda ba za ta warke ba to shi kuma sai a kai shi zuwa ga fidiya ma'ana sai ciyar an gane wallahu a'lam to sai baiti na biyin karshe wato na na 39 wa kullama nasha anil ma'zuni fa zaka amrun laysa bil madmuni Eh, b- mun ci hudu ai za mu dan iya wani abu ko wa kullama nasha anil ma'zuni mala yace wai dukkan abin da ya faru sakamakon abin da aka baka izini an baka izinin yin abu sai kuma garin yin abun sai wani abu ya faru fa za ka amrun to wannan al'amarin da ya faru garin yin abin da aka umarce ka laisa bil madmuni ba za a ce ka biya ba an bayyanta ko zai ba mu misali ya'ani abin da yake nufi yace annal insana mutum idza fa'ala ma udhina lahu idan ya aikata abin da aka yi masa izini fi fi'ilihi wajen aikata shi imma min jihati shari'i ko dai ta bangaren shari'a aw min jihati sahibil fi'ili ko kuma ta bangaren wanda ya sa aikin ba shari'a ba ce a wani ne ya sa ka aiki kuma ya ce buge min daga nan zuwa nan ka zo kana ta tsara da ka- da abin nan kana ta tsara da ka zo ƙarshe kawai sai kuma dukan ƙarshe sai taɓa ɗaya bangon ba zai ce sai ka biya ni ba a shi yi maka izini nan garin nan ɗin kuma sai nan ya shafi can kun fahimci ka'idar yawwa ya ce wa na sha an zalikal ma'azuni a shiya'un sai wasu abubuwa suka faru daga wannan abin da aka yi maka izini tuwajjahu tuwajjahu daman ko tuwajjahu daman wanda ana fuskantar da biya akan irin wannan lawis taqallat inda haka kawai ba a yi maka izini ba kai abin shine lawis taqallat inda wannan barnar ko wannan abin da ya faru haka kawai ka zo kai shi ba izini aka yi maka ba to da sai ka biya kanat tilkal atharu to ire-iren waɗannan abubuwan hadaran wato za su tafi ne a banza ghaira madmunatin babu biya wa mafhumu hadhal bait abin fahimta game da wannan baitin anna ma nasha'a abin da ya faru an gairil ma'azuni fihi game da abin da ba a yi maka izini ba a cikin yinsa fa innahu madmunun kenan mafhumin baitin zaka biya ba a sa ka ba kawai ka zo kana yin banna asali nan din ma inda kake bug kake sawa kana sara ba a sa ka ba to garin ka sare nan kuma sai ya taba can to dan nan din da can duk sai ka biya ai dan nan din ma ko da bai taba wani guri ba nan din ma ba za- sai ka biya an gane ko sai ke cewa famata wallada anil ma'azuni abinda ya haifu ya faru sakamakon abinda aka yi izini fihi a cikin yinsa fa huwa tabi'un to shi abinda ya haifu abinda ya faru din nan tabi'un zai yi biyayya zai zama ya bi lil ma'azuni fihi ga abin nan da aka yi izini a cikin yinsa an gane wa mata wallada dukkan abin da ya faru an gairil ma'azuni daga abin da dama asali ba a yi maka izini ba fihi a cikin yinsa fa huwa tabi'un lahu to shi ma an ka tashi biyan to zai bi har ta'adin farkon zaka biya ta'adin farko da kuma abin da ta'adin farkon ya jawo Allah ya sa kun fahimci baitin zai ba mu misali dai bil misal yattadhihu al maqal sai ce misalu hadha misalin wannan dan ka gane an ya qada yada ghairi mutum ne sai yazo ya ya sare hannun waninsa fa yas kaga in ba izini aka bashi ba ya sare hannun wani zai biya ko ba zai biya ba ko in mai hannun ya yi haƙuri in bai haƙura ba fa shi za a sare nasa to da ya sare hannun wani fa yasri zalikal qat'u sai wannan yankewar tana su ila itilafi nafsihi zuwa halakar da ran wanda aka yanke hannun nasa ya sare mai hannu daga nan kawai sai ta tunas ta shiga sai ya mutu aw ba'd a'dha'ihi ko da ya sare hannun sai kuma saran yana so zuwa ga wata gaba cikin gabobin wanda aka sara fa hal tudmanu tilka sirayatu amla shin wannan nasuwar za a biya ta ko ba za a biya ba ka kallon mun mintunan aljawabu amsar ita ce ya cika to zai mu tashi jawabi mun kwana a daji kenan eh sai a dawo kan misalin to shi kenan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka da alkhairi